أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي مسوء kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV IKS Islam Kitabu Sunna ko IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu ko zamanmu wato ko majalisinmu na 187 kamar yadda 'yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihami littirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi to kamar yadda 'yan uwa masu bibiyar suka sani wato mun kai ƙarshen suratu shu'ara za mu tashi ne a cikin suratu naml muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya To, suratun Namli a cikin littafin Asiratul Qur'anil Majid mai tahqiqin wannan littafi ya kawo number one a karkashi yake cewa wato in ka diba karkashin littafin zaka ga kenan bayanin da ya gabatar. Yace qala ibn Ashur rahimahullah ibn Ashur ya ce Allah ya ji kansa ashharu asma'iha mafi shaharar sunayenta suratun namli ana kiranta suratun naml wa kadhalika summiyat fi sahih al-bukhari haka aka sanya mata suna cikin sahih al-bukhari wal jami' at-tirmidhi da jami' na imam at-tirmidhi wa tusamma aidan kuma ana kiranta kuma suratu Sulaiman sura ta annabi Sulaiman malam yace wa hadani lismani waɗannan sunaye guda biyu iktasara alaihi ma fil itqan a cikin al itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ya takaita akan su wa ghairuhu da waninsa wa zakara abubakar ibn al arabi ibn al arabi abubakar ibn al arabi ba ibn arabi ba as-sufi an gane ko mai fususul makkiya nan ibn al arabi al maliki mai ahkamul qur'an da sauran littattafai fi ahkamil qur'an a cikin littafin sa ahkamul qur'an gashi ma malam ya kawo shi annaha tusamma ana kiran ita suratul naml suratu hudhud surata hudhud wa wajhu wa wajhu al asma'i thalatha wato dalilin da yasa fuskar da tassa aka sanya ma wannan sura sunaye guda uku waɗannan sunayen uku anna lafzan namli cewa a kalima ta annaml tururuwa wa lafza hudhud wa lafzal hudhud da kalima ta hudhudu lam yuzkara fi suratin min alqur'ani ghairiha ba a taba samun wannan kalma ta zo ba cikin alqur'ani in ba cikin su ba an gane ko shi yasa zaka iya bincike kan sunayen dabbobi da tsuntsaye da suka zo a cikin alqur'ani wa amma tasmiyatuha amma kuma sunanta suratu suleiman suratu suleiman fali anna ma zukira fiha min mulki suleiman abinda anka ambata cikin na mulkin annabi suleiman mufassalan rarrabe lam yuzkar mithluhu wato abinda anka fi akai bayani filla filla an kai dalla dalla kwatta kwatta lam yuzkar mithluhu ba a taba ambaton irin wannan ba fi ghairiha a cikin wannan sura ma'ana ta bayanin mulkin annabi Suleiman wa hadhihi sura wannan sura makkiyatun makkiya ce ta sauka a makka bil ittifaq da ittifaqin malamai kama hakahu ibnu atiya kamar da ibnu atiya ya kawo shi kina a cikin tafsirin sa wal qurtubi da imamu al qurtubi shi ma a cikin tafsirin sa was suyuti da kuma imamu suyuti a cikin nasan al itqan fi ulumil qur'an tun da ya faɗe shi wa ghairu wahid da wani wannan tunda shi ibnu atiya cikin tafsirin sa ne za a samu wannan shi kuma qurtubi cikin tafsirin sa amma shi cikin imamu suyuti ya kawo al-itqan fi ulumil qur'an kenan duk da yake na da littafi na tafsiri tunda wato yana da jalalaini sashen jalalaini shi yayi shi to kenan duk da yake idan muka duba kuma izub 30 na kasa ba shi yayi su ba kenan sai dai a ce a cikin littafin al-itqan fi ulumil qur'an malam yace to wa ghairu wahid da ba wanda ba ba su ba yace to alifun da ha'un ai ma'ana intaha shine abin da ake nufi ya kai karshe bayanin kuma ma'ana an dauko shi haka ne ya rubuta ba wani annaqlu bil lafzi la annaqlu bil ma'na kuma laysa fi fihi tasarruf ya akwai tasarruf an dan shafe wani abu ko dan yi wani abu an ka dan kara kadan sai a ce naqlun bi tasarruf an gane ko kuma wanda ka kara sai ka sa alamar kai da ka dan kara shiga alamar naka min at-tahrir wa tanwir daga cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir na imam ibnu ashur at-tunisi to wannan shine abin da malam ya kawo muna zan kawo shi kuma ko ba wannan ba na faɗa cewa dukkan surori tun da sunan su sahabbai lokacin da suka rubuta Qur'ani na Sayyidina Uthman radiyallahu an wanda sun kai ittifaki akan shi wanga dai ya isa in sunan sura ya zo a sanya mata to tunda sun sanya mata suratul Naml to waɗancan suratul Sulaiman da suratul Hudhud yana buƙatar sai an samu nassin da ya tabbatar da haka ina fata an fahimce ni kenan in ka diba cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama an gane ko domin akwai da tafai daban-daban a tafsirul mawdu'i dirasa ta'siliya da dirasa tatbiqiyya to wancan a tafsirul mawdu'i li suwaril qur'anil karim na nukhbatun min ulama wanda profeso shine kusan guda uku ko guda biyu da doktoci guda kusan 30 suka yi wannan littafi suka hada jami'atu shariqa ta kasar dubai ta yi taba'a mai kyau ga littafin ban sani ba ba a rasa wadansu taba'o'i to su in suka zo farkon sura za su kawo daga cikin irin abin da suke kawowa shina daga ciki su kawo al-asma' tauƙifiya sunayen da suka zo a cikin nassi shine tauƙifiya al-asma al-ijtihadiyya sunayen da an kasa ijtihadi ba nassi ya tabbatar da su ba to su waɗannan ba za a iya tabbatar da su ba ɗari bisa ɗari tunda babu nassi sai da a kira su ijtihadiyya ina fata an fahimci ni ijtihadi ne akai aka faɗe su ana kawo su min babil ikhbar ba dan a sanya wa magana Allah sifa ba don sifa ta Allah wato maganar Allah wato abin nan ci to dan haka dai sai dai min babil ikhbar kuma ba a tabbatar da su sai akwai nassi wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba ta farko kenan da zamu tashi akan ta mas'ala ta 789 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin malam yace fa in kila idan aka ce ma fa'idatu tankiril kitab menene fa'ida ta littafi alqur'ani an ka kashi na kira babu alif wal lam kenan fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kitabin mubin ina fata an fahimci ni kenan shi alqur'ani tilka ayatul kitab wato waɗannan ayoyin littafi da tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin to na an siffanta alqur'ani an ka kawo shi kuma da nakira matsayin nakira to menene hikima ta balaga da tassa aka kawo shi a matsayin wato nakira tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin to kaji yadda an ka kawo shi an gane ko to malam yace fa qulna zamu ce fa'idatuhu abinda afa'ida at-tafkhim wato kambamawa duk da yake ba a ce an kambama Allah don ba mu girma wanda Allah bai kai gare shi ba amma nan dan a nuna girma ake nufi wa ta'zim da nuna girmamawa da darajtawa ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wata'ala fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir kaga nan da an kace innal muttaqina fi jannatin wa nahar kina a cikin suratul qamar lalle masu jin tsoron Allah fi jannati suna cikin aljanna daban-daban gonakai wa nahar da kuma koramu daban-daban fi maq'adi sidqin a wurin zama matabbaci na gaskiya inda malikin a wajen malikin mai mulki muqtadir wanda yake mai iko mai cikakken iko wanda ikon sa ba wanda ya taimaka masa sabanin na duniya wanda dole sai an samu masu taimaka ma wajen neman mulkin da masu taimaka ma wajen mulkin ya tabbata da tsaron mulkin to kaga sai an kasu na Allah malikin ba a ce al-maliki ba al-muqtadiri to kenan yana nuna girmama Allah an na kira nan ba dan ana nufin Allah ba sananne bane domin in kace Allah na kira ne ba a san Allah ba Allah ya koma mujhuri wannan kafirci ne kenan akwai ka'idodin yaren larabci da nahwu wanda wallahi ba su shiga cikin aqida da tauhidi da sunayen Allah mu yi hattara da sifofin Allah kuma wannan kenan da kuma ayyuka na Allah dole ne bincike ne asma'ullahi ta'ala akwai ka'idodin lugo da ba su shiga ciki kamar alif wallam at-tankid da sifofin Allah su ma alif wallam ko sun shiga ko ba shiga duk dai Allah ce innahu sami'un alim a cikin suratul a'raf yace innahu huwas sami'ul alim a cikin suratul fussilat cikin fussilat akwai alif wal lam cikin a'raf babu alif wal lam kana cewa Allah na kira ni Allah ba na kira bane da ka ce Allah na kira ne irin ka'idan nahwu ba a san Allah ba kenan wato shikenan an shiga cikin kafirci kenan Allah kai mu tsari wannan da farko kenan wannan kuma shine abin da malam ya kawo karkashin wato wannan mas'ala sai malam ya tafi a mas'ala ta 790 yace fa in kila idan anka ce al-atfu yin atafi yaqtadil mughayara yana hukumta cewa al-mughayara an bambanta abubuwa ba ɗaya bane an gane ko misali ghairu shine wani to mughayara daga nan aka ciro shi an bambanta abubuwa fa kaifa atafa al-kitab al-mubina ya akai Allah ya atafi littafi al-mubin wanda yake bayyananne al-qur'ani akan al-qur'ani wal muradu bihi al-qur'an kuma abinda ake nufin shine al-qur'ani kaga nan kenan bai dace ba a ce wane da wane sun zo kuma ya zama to duk mutum guda ne to nan an ka ce tilka ayatul qur'ani sannan kuma aka ce wa kitabin mubin to ya zamu yi da wannan kuma alqur'ani ki shine alkitabul mubin malin yace to kulna zamu ce qila waɗansu malamai sun kace innal murada bil kitabi abinda ake nufi da littafi al mubinu bayyananne al lawhul mahfuz lawhil mahfuz fa'ala hadha man yace in mun ka dauki wannan ra'ayi la iskala babu babu babu wata matsala ba matsala domin nan alqur'ani daban lauhil mahfuz daban shi qur'anin cikin lauhil mahfuz aka ciro shi dan ya ce bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz wa ala alqawl alakhar amma in muka tafi cewa a'a wata magana daga cikin maganganun malamai kaga adalci na mas'ala ta ilimi ka kawo ra'ayin malamai daban-daban sannan ka rinjayen da kaga ya dace da dalili amma ba ka ɓuye ta waɗansu malamai ba ka kawo kai wanda kai yake gyara ka don saboda kawai kana son wato a da naka ra'ayi malam yace fa naqulu za mu ce al atfu yaqtadi al mughayara mutlaqan shi atafi yana nuna akwai bambanci mutlaqan sake dole an ka kawo wawun ta nuna akwai bambanci to amma in ma lafzan wa in ma ma'anan ko ya zamanto bambancin na lafazina kawai an gane ko na lafazina wa in ma ma'anan ko ko ya zamanto ta fuskar ma'ana ce bi dalili qauli sha'ir musamman an ka yace saboda dalilin faɗa ƙaurar sha'ir fa alfa qaulaha sai shi mutumin ya sami maganarta ina fata an fahimci ni wato mai tahqiqin wanda littafi sai kawo number 2 karshen wannan magana yace ajizul bait min alwafir li adi ibn zaid ki adi ibn zaid shi faɗi wannan wa sadruhu wa qaddamat adima li rahishihi wa alfa qawlaha gashi nan dai har zuwa karshe to nan da yadda yace fa alfa qawlaha sai mutumin ya zo ya sami maganar ita wannan mata da ta faɗa an gane ko alfa shine ya isar da abu ya same shi an gane ko wa idza qila lahum wato qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana alfaina kaga mun samu to shine fa alfa sai ya samu qaulaha maganar da ta yi ita wannan mata kadiban ƙarya ce wa mainan da ƙarya to kaga al-kadhibu ƙarya al-mainu ƙarya kuma da zuma mun faɗa al-ifku wato a cikin suratul shu'ara al-ifku ko mun ce darasin da ya gabata wato al-ifku shine ƙarya to kaga ai kenan kenan dai kadiban ƙarya wa mainan da ƙarya ai duk ƙarya ce to ina fata an fahimta kenan sai zaman to kawai ma'anar duk guda ce lafazin ne ya bambanta kenan al-mughayara huna fil lafzi la fil ma'na wa qawluhum yazo kuma cikin fadar larabawa ja al-faqihu al-faqihu masani yazo wa dharifu kuma adh-dharif mutun mai kyau mai kyawun sura ana kiran shi dharif an gane ko cikin waken da aka koya mu da muna primary school al-waladun nadhifu manzaruhu dharifun الولد النظيف yaro wanda yake mai mai tsafta manzaruhu zarifun ai kallon shi abu ne wanda yake wato yana da kama mai kyau zarif shine abu ne mai kyau mai kyawun kallo an gane ko to na a zarifu na ana faqihi na wanda yake yana da kyawun kallo baya fita da kama da bata dace ba ba wai dole siyasa kaya sababbi ba amma kayan shi da fitarsa an wanke an goge ba wata kasamta tare da shi kuma yana da kuma sifa mai kyau to almuhimmu dai dukkan shi zarif ana buƙatar kyawu na sutura da jiki kuma ana buƙatar kyawun zuciya والمغايرة لفظا ثابتة إتكو مغايرة لفظي أي تتبت على العربي kenan nan sai abin da muke son mu ce lafazi na iya bambanta ma'ana na iya bambanta kuma duk lokacin da lafazi ya bambanta ma ma'ana za ta iya bambanta sai dai malamai suke cewa almughayara babba shine almughayara wato ta sifat da azzawat shi in lafazi na kawai ya bambanta ma'ana bata bambanta ba to galibi wato sifa ce ta bambanta amma in zatin ne ya bambanta to gaba ɗaya za a bambanta cikin zati da sifa misali abin da ke son in ci nan da an ka ce ja alfaqihu adh-dhari wa dharifu shi faqihun shine dharifun sifofin shi ne suka bambanta amma zatin shi ɗaya ne na fata an fice ni da yace fa alfa qaulaha kadiban wa maina an samu magana ta kadiban ƙarya wa mainan da ƙarya lafazin ya bambanta amma zatin ƙarya ai guda ne to amma akwai lokacin da siffar take bambanta da zati yanzu in nace ja'a Muhammad wa Ahmad Muhammad ya zo kuma Ahmad ya zo to kaga Muhammad daban Ahmad daban zati ya bambanta kuma sifofin za su bambanta ko da akwai inda suka mancece ne misali kenan to wannan shine kamata abin da kamata mu fahimta a cikin duk inda an kai atafi kuma cikin alqur'ani ma mai girma akwai irin wannan Allah ya ce sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a sabbih isma rabbikal a'la kai tasbihi ga ubangijinka madaukaki alladhi khalaqa fasawwa mafi daukaka alladhi khalaqa fasawwa Allah shine wanda ya halitta ya daidaita al'amura wallazi qaddara fahada da wanda ya kaddara al'abubuwa ya shirya wane ne shi shine Allah dai wallazi akhraja al-mar'a kuma shine da wanda ya fitar da wato tsiro a cikin wurin kiwo wane ne shi shi din dai ne Allah din sifofin sun ka bambanta da aikin amma zatin bai bambanta ba shi yasa dalibin ilimi wani lokacin yaga an kawo sai ce dan za a kawo wawun wawun wawun wawun wa kaza wa kaza a in sifofi ɗaya ne me matsala kuma in magana ta bambanta daga wani zuwa wani miye matsala a kawo wawun ko an shafe ta ko an tabbatar da ita duka ɗaya ne wani lokacin ma sai a shafe ta amma kaddara ta ake yi cikin suratul ghashiya da Allah subhanahu wataala yake cewa hal ataka hadithul ghashiya yace wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aliya laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju' sai ce wujuhun yawma idhin na'ima bai ce wujuhun yawma idhin na'ima ba wawun kin an shafe ta amma kaddara ta za a yi domin waɗancan khashi'a ba su ne na'ima ba to kaga dole irin waɗannan abubuwan suna buƙatar bincike kenan da shafewar da tabbatarwa duk abubuwa ne waɗanda akwai su wato a cikin ilimi wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abinda malam ya kawo a ƙarƙashin wannan mas'ala din to amma kafin mu je gaba akwai abubuwa da ya kamata mu dan in ƙara nan da yace tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin a cikin suratul hijr sai ce tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin to me yasa can ya fara da alkitab nan kuma ya fara da alqur'an me hikimar na farko akwai at-tafannun fil bayan canza salo cikin bayani a kawo shi da wannan da wannan wannan da farko kenan ga fa'ida ta lada kiyaye harda domin in kana can ka san ga wanda a gaba inda duk ɗaya ne kaga ba sai ka kiyaye wannan ba sannan kuma can da yace tilka ayatul kitabi littafi ne wanda an rubuta nan ya fara da sifar qur'ani abu ne wanda rubutacce ne rubutacce ne a lauhil mahfuz kuma za a rubuta shi a nan duniya nan kuma da ya fara da tilka ayatul qur'ani nan ya fara nuna maka zancen sifa ta alqur'ani ta karatu domin alqur'ani abu ne wanda ake karantawa to da can da yace tilka ayatul kitabi a cikin suratul hijr wa qur'anin mubin nan kuma yace wa kitabin mubin to duka alqur'ani ana karanta shi ana rubuta shi ana rubuta shi ana karanta shi kenan nan yace maka abu ne wanda ana karanta shi kuma ana rubuta shi can kuma yace abu ne wanda ana rubuta shi ana karanta shi ba wata matsala to sai matsala ta karshe shine cewa nan a ka'idan malamai a ka'idan malamai ba a yin atafi na nakira akan ma'rifa ko ma'rifa akan nakira misali ya kamata a ce na kira su ne za su zo to nan ya ce tilka ayatul qur'ani kuma yace wa kitabin mubin a babu matsala ko da ma mun dauki wannan ra'ayin amma atafi ai babu matsala ja al muallim wa rajulun babu wani abin da yake hana wannan kuma nan da yace wa kitabin mubin ya kashi na kira alqur'ani ya kashi ma'arifa saboda an san shi kitabin mubin ya kashi na kira saboda nuna girmamawa gare shi sannan kitab ya nuna maka wato ana rubuta shi kuma na kira ce wanda an yi mata sifa tana kusan ita ma ma'arifa ana hawance duk da qur'ani shi ba a ce mai na kira don ba a ce magana Allah ta koyi ko magana Allah jahilci ce wannan zai kai mutum ga kafirci sai abu na karshe wanda za mu kara kafin mu je gaba shine inda yace tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyi nan da yace tilka ayatul qur'ani ayoyin waɗannan su ne ayoyin alkur'ani to wanga ɗasin tilka ayatu ai ba su ne ayoyin alkur'ani gaba ɗaya ba na al-idafa litab'idi ka karanta idafa ya abinda ake cewa idafa cikin ilimin larabci da kuma wato shari'a wato akwai al-idafa al-lafziyya wadda ba ta ƙara wata ma'ana sabuwa akwai al-idafa al-ma'nawiyya wadda tana ƙara wata ma'ana sabuwa kuma an wani idafa daban-daban ta'ati li adna mulabasa dukkan wani abu wanda ko da kaɗan sun ka samu alaƙa sai a danganta abu zuwa ga abu sannan kuma ma'anonin da idafa take ɗauka balaga idafa gashi nan ma'anunu daban-daban bincike ne mai yawa ɗalibin ilimi zai iya bincike insha Allah ta'ala to wannan shi ne kenan nan ana nufin sashen ayoyin alkur'ani ba dukan ayoyin alkur'ani ba dan an ce waɗannan sune ayoyin alkur'ani to sauran fa suratul namal gaba ɗaya ba ita ce ita ce alkur'anin gaba ɗaya ba kenan al wato al idafa huna lit tab'idi ma'anarta tana nuna sashi wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta sai abu na karshe da zan kara wato ita suratul namal tabu idil tasin sabanin suratul shu'ara tasimim sabanin kuma suratu alqasas tasimim amma ita tasin babu mimun ya kamata mu fahimci wannan ina fata an fahimta wato yana da kyau ɗalibin ilimi kiyaye kamar suratul ra'ad ce da tana da alif lam mim ra kaga ita tana da mimun amma bakara alif lam mim Ali Imran alif lam mim sauran surori alif lam mim da suke da alif lam mim kamar suratu sajada da suratu wato luqman amma ita sai ta zamanto alif lam mim ra akwai ra tare da ita mai hadda alqur'ani alaramma ya kamata wato ya hattara kuma waɗannan haruffan suna nuna mu'jiza ce ta alkur'ani kamar yadda bayani ya gabata shi yasa da an ambace su galibi sai an ambace alkur'ani banda surori guda uku ko guda hudu a fadar waɗansu malamai wato suratul maryam da suratul ankabut da suratul rum da suratul qalam wasu kuma suka ce a ita suratul qalam an ce wal qalami ma yasturun kina an ambace alkur'ani tunda an yi rantsuwa da masu rubuta alkur'ani ko kuma masu yin rubutu kuma alkur'ani daga cikin abin da ake rubutawa waɗansu malamai suka ce a su ma ƙarshen waɗannan surorin guda hudu da ita ankabut da maryam da rum da kuma alqalam an ambaci alkur'ani a ƙarshen su kenan dai duk dai a farko da ƙarshe duka an nuna mu'jiza wato ta alkur'ani wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 791 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce innal ladhina la yu'minuna bil akhirah lalle tabbas waɗanda ba su yi imani ba da ranar lahira an gane ko ko kuma da gidan lahira an gane ko ko da rayuwar lahira an gane ko ko da tashi na lahira kenan innal ladina la yu'minuna bid daril akhirah ko bin nash'atil akhirah ko bil hayatil akhirah duk dai kana iya kaddara abin da dace sifa ce duk abin da dace ka kaddara to Allah ce zayyana lahum a'malahum mun qawata musu ayyukan su wanda basu yi imanin nan da lahira ba suratul naml aya ta 4 wa qala ta'ala Allah ce fi mawdi'in akhar a wani wuri wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan sai ya qawata musu ayyukan su to Allah ne ya qawata musu ko ko shaytan ne malin yace qulna za mu ce tazyunullahi ta'ala lahum abin da yasa anka ce Allah ne kawata musu lahumul a'mal da anka ce Allah ne kawata musu ayyuka bi khalqihi shahwa Allah ya halitti shawa wal hawa da son rai wa tarkibiha an gane ko da sanya wannan shawar da son rai fihim a cikin su sai kuma ya umurce su dan yasa suna da ikon su hana kawunan su domin dan adam da bai da iko ya hana kan shi ai da Allah bai hane shi ba ko ya umurce shi wa tazyinu shaytani shi ko kawatawa ta shaidan bil waswasati yazo ya musu waswasi wal igwa'i ya halakar da su wal gururi ya rude su wa at-tamniya ya sanya musu guri an gane ko daga wato mannahu ne shine tamniya ba tanmiya bane nan domin tanmiya daga nan ma ne ya haɓakar da abu nan ko tamniya wato sanya wa mutum guri fasahatil idafatani to dangantawa nan idafa ba ta nahau ba nan idafatani danganta fi'ili ko danganta aiki sai sun ka inganta kowanne daga cikin su kenan ta Allah daban wato waccan daban wannan na farko kenan to shi yasa zamu ga cewa ma Allah ce zuyina lin nasi hubbu shahawati min nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda kuma Allah ce inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum Allah ya sanya kawa bisa ga kasa don ya jarrabe su son kaza son kaza son kaza shin zaka kiyaye Allah ne a cikin al'amuran ka da abin da kake nema na duniya koko za ka yi abin da kake so in ya so kuma daga baya ka dawo ka ce wannan shine gaskiya Allah subhanahu wataala dai ya gaya maka in ka baka nisanci son wato son rai ba za ka faɗa wata jahannama Allah ce fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wanda ya girman kai girman kai shi kai ka wuta wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa ya hana race da abin da yake so duk abin da Allah yake so in an yace Allah ce bai son kaza sai ka bar shi in yace yana so kai ya gurgurdun ikon ka sai ka samu aljanna to wannan shi dai ne to abinda malam ya kawo kenan wannan mas'ala yan uwa musulmi kafin mu je gaba tana da alaka da mas'ala ta gururi rudi nan wani lokaci sai Allah subhanahu wataala ya nuna cewa rayuwar duniya ta rudi mutane wa gharratuhumul hayatud dunya wani lokacin kuma wani lokacin yace abin da ya rudi mutane shine abin da cikin addini suke aikatawa wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun su yahudawa wani lokacin kuma sai yace a'a abin da ya rudi mutane shedan ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqan fala ta gurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur tun shaytan ne ya rude su ko rayuwar duniya ko kus in ma su yahudawa ne waɗanda aka bari tafi to abinda suke kirkira wani addini su ya rude su wanne ne ya rude su cikin su ai babu matsala duni shaytan ne ya rude su sai ya nuna musu suna su yi ƙarya su tsira su saba ma Allah su tsira kamar da yake nuna masauran mutane sai suka je suka yi ƙaryar don samun duniya sai duniyar ta rude su tunda sun ga duniyar tana da sha'awa kenan babu wani matsala duka waɗannan sun ruɗe su amma kowanne ya danganta ta fuskar ruɗin nasa wanne ne na farko wanne ne ƙarshe wanne ne sababin wani haka ne ake haɗa nasi ba wai kawai za a zo ne a yi magana ba irin yadda wato ake so wanda misalai ne muke bayarwa wallahu ta'ala a'lam in kuma ka yadda da abin da muka faɗa to in baka yadda ba kana iya ɗaukar ra'ayin da kai kake gani kuma ka bada dalili akan sa ba matsala bace matsala ce ta ilimi ta karɓa da amsa ina fata an fahimce ni mas'alan mu ta gaba ƴan uwa musulmi mas'ala ce ta 792 malam yace fa in kila idan anka ce kai fa qala huna ya akai annabi wato Musa ya ce anan kenan tunda ya ce qala bai kawo kowa ne ba ko kuma Allah ya kawo kisa annabi Musa kenan ya Allah ya ce sa'atikum annabi Musa ya ce kenan da Allah ba da kissa annabi Musa ya ce ma iyalansa sa'atikum zan zo muku suratul namli aya ta bakwai wa qala fi surati taha a cikin suratu taha yace la'alli atikum tana yiwa in zo muku wa ahaduhuma qat'un an gane ko ɗaya daga cikin su qat'un abu ne wanda a tabbas domin in kace sa'ati zan zo da abu wal akharu na biyu tarajjin shi kuma tarajjina shine sawa tsammani sawa damma'a wal qissatu wahida kuma qissa guda ce to ya akai haka malam yace qulna za mu ci qad yaqulu raji mutumin da yake sawa tsammanin abu zai kasance idza qawiya raja'uhu idan tsammanin shi ya karfafa sa'af'alu kaza karshe zai cewa zan aikata kaza wasa yakunu kaza kaza zai kasance ma tajwizihi alkhayba tare da kuma ana iya halatta cewa wato alkhayba abin ayi ba a samu ba kidan ma'ana da farko annabi Musa yana tsammani ne daga baya yana kusanta hai yasa koko ya tsaya yana kallon wutar daga farko ya ce la'alli daga baya kuma ya ga wutar ta tsaya ta tabbata ya ce sa'atikum kinan ya ga ba abu ne wanda yake kusawa kinan sai bambanta halin shi na farko da hali na biyu ina fata an fahimce ni ina fata an fahimce ni سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون إن فتا أنفنشيني ديتشي إني آنست نارا إن الله تشي إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إمام نافع da imamu abu ja'far da imamu ibn kathir da abu amr sun karanta inniya an gane ko inniya anastu sannan kuma inni anastu naran sauran kuma sannan sa'atikum minha bi khabarin cikin taha ya ce bi qabasin ina fata an fahimce ni to bi khabarin labari domin zai zo musu da labari kuma zai zo musu da mi zai zo musu da kuma wutar da za su ji babu wani kuskure tsakanin su kenan da an kace qabas a cikin taha da inda an kace khabar a cikin suratu wato annamli da kuma inda an kace jazwatin minan nar a cikin suratul qasas babu matsala jazwatin minan nar zai zo musu wato da qabasin dan tsakane na wuta jazwatin minan nar dan kankashi na wuta dai zai tsakaro ni nan babu matsala duk wutar ce bi khabarin kuma zai zo musu da labari labarin wane ne yake ko kuma labarin hanyar da suke nema tunda suna tafiya ne kaga wannan babu wani matsala kakkace akwai kuskure cikin alqur'ani aw atikum bi shihabin wato qabasin la'allakum tastalun idan muka duba wato imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyun al-arba'a kenan in an yi zancen qira'atul ashra in kuma an kace al-kufiyun a cikin qira'a as-sab'a wato ana nufin asim da hamza da kisa'i banda khalaf domin shi khalaf ana kiran shi khalaful ashir a cikin qira'o'i guda goma to waɗanda dai kufiyun ya al-arba'a cikin an ce al-kufiyun a qira'a goma ana nufin da asim da hamza da kisa'i da khalaf sannan kuma yace to wa yaqub da yaqub sun karanta bi shihabin qabasin sauran kuma sun karanta bi shihabi qabasin shi yasa in ka dauki qira'a misali ka dauki qur'ani da aka rubuta da warshi sai ga bi shihabi qabasin ne to wani wanda bai sani ba sai ya ce a'a ai an yi kuskure a'a nan babu matsala shihabin kin an yi idafa shi ne zuwa ga qabasin wato kamar ka ce garushin wuta wanda za a tsakano an gane ko bi shihabin qabasin kuma an siffanta shi da shi domin siffanta shi da shi shi din ne kina an yi idafa ce kawai babu wani abu ana iya idafa abu zuwa ga wato kansa ina fata an fahimci ni kamar yadda Allah ya ce wala yahiqul makru sayyi'u illa bi alihi al makru din shine as-sayyi'u an gane ko makru sayyi shine al makru shi as-sayyi'u don haka ba wani bambanci tsakanin su sunayen ne sun ka bambanta illa dai kuma na an hankalta ma al makru makirci abu ne wanda za a yi koyi as-sayyi'u kuma mumuna ne domin abu ne wanda bai da kyau shine zamu fahimta wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 793 malam ya ce fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya kai Allah ya ce an buri kaman finnar inda Allah ya ce falan ma ja a lokacin da annabi Musa ya zo mata cikin kuma biyu an ka ce ataha an gane ko domin a cikin namli an ce ataha cikin taha an ce falan ma ataha cikin qasas an ka ce falan ma ataha nan kuma cikin suratul annabi da an ka ce falan ma ja'aha mai har da alqur'ani kuma da ata da ja'a duk suna ɗaukar ma'anar zo ma abu sai an ka ce an buri kaman finnar an albarkaci wanda yake a wannan wuta ma annahu lam yakun finnari ahad tare da cewa babu wani a cikin wuta an gane ko to mai tahqiqin wani littafi sai sa ramba wani yace fil qalbi shay'un min hadha kalam a cikin zuciya ta akwai wani abu wanda yake jin yana darsa mishi a zuciyar shi daga wannan magana da malam ya faɗi shi mai littafin kenan shi mai tahqiqin ya faɗi cewa akwai wani abu cikin zuciyarsa li mukhalafatihi domin wannan ya saba ma zahirul ayatil karima zahirin aya an gane ko tunda ya saba ma zahirin aya to ya za a yi ka gani alkarima wadda take mai daraja tunda Allah ya ce man finnari akwai wani a huta to yace bal lam yakun al mar'iyu naran abinda ma annabi Musa yake gani shine al mar'iyu ba ma wuta bace wa inda ba kana nuran haske ne fi qaulil jamhur a cikin maganar jamhuri wa qila an kace kana naran asalin shi wuta ne sun ban kalaba nuran sannan ya koma haske ala ayyata har kenan daga baya ya koma haske ko kuma shi annabi Musa ya zaci cewa wato cewa daga nesa ya sa tsammanin wato wuta ce irin wanda ya saba gani sai da zo sai gaba irin wannan wuta bace babu wani matsala yace to kulna zamu ce qala ibn abbas ibn abbas ya ce wal hasan da hasan radiyallahu anhuma Allah ya dade gare su to nan da an ka ce al hasan tunda an ce radiyallahu anhu ma ana nufin kenan jikan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da yake galiban an ce al-hasan a cikin littafan tafsiri ana nufin al-hasan al-basri at-tabi'i yace ma'anahu abinda ake nufi qaddasa man nadahu qaddasa ya tsarkake man nadahu wanda ya kira shi kenan man nadahu wanda ya kira shi qaddasa ya tsarkake a fassarar zauri kenan ai at-taqdim wa at-ta'khir tunda a hankalta ba Hausa kenan man nadahu wanda ya kira shi qaddasa ya tsarkake man minan nari an gane ko daga wuta wa huwa Allahu azza wa jalla shine Allah madaukakin sarki kenan wanda ya kira shi minan nari kenan man nadahu minan nari wanda ya kira shi daga wuta sautin shi ma'ana yake ake jin maganarsa daga wuta an gane ko qaddasa kenan qaddasa man nadahu minan nari qaddasa kenan wanda ya kira shi daga wuta qaddasa yana da tsarkaka ina fata an fahimci ni ba ya ba ya tsarkake ba ma'ana ko kuma qaddasa ya tsarkake shi wanda an ka kira din wa huwa Allahu azza wa jalla shine Allah madaukakin sarki la ala anna Allah la ala ma'ana malam yace ba za a dauki ma'anar cewa ba annallaha ta'ala cewa shi Allah ya hillu fi shay'in Allah yana sauka a cikin wani abu sabanin yan hululiya da yan wahdatul wujud da yan ittihadul wato alkaun wanda suke nuna cewa Allah ya sauka cikin komi komi Allah ne wannan akida ta yi muni kafirci ce yace bal ala ma'ana annahu asma'ahu nida a abinda ake nufi Allah ya ji yadda shi sauti minan nari daga wuta an gane ko annahu asma'ahu an-nida minan nari Allah ya jiyar da shi sauti minan nari daga wuta fi za'mihi a cikin abinda wato yarriya to na a ce fi za'mihi wannan magana ba mu fahimce ta ba kuma ba annabi Musa ai ba riyawa ne ba Allah ne ya bada wato labari to nan ba ba a cewa dai Allah yana riyawa ko ya faɗi magana ko Allah ya shaci faɗi kuma ba a cewa annabi Musa ya shaci faɗi sai dai wannan ban fahimci abin da dai malam yake son ya ce ba dai amma magana ko an rubuta ta ba dai ba ko ko akwai dai wani iskali domin an da bal alama ana annahu asma'ahu nida'a minan nar to fi za'mihi ya za ya ce fi za'mihi a cikin riyawar shi sai dai in masu ra'ayin an kace sun riya ko abin da ya kamar haka amma dai wannan magana dai ban fahimce ta ba kuma tana da wato iskali dai sosai almuhimmu da yana da an ce manfin nari ba ana nufin ba shi allan sautin shi ne daga ko kuma fi za'amihi a shi zaton annabi musa a shi zaton annabi musa yawwa tun da sautin daga wuta yake zo mishi yasa tsammanin wanda yake masa sautin daga wuta ne yake magana kafin ya gane da allah yake magana sai yasa tsammanin shi annabi Musa sautin na wani mutum ne daga cikin wuta ko na wata halitta ne daga cikin wuta daga baya ne ya bayyana gare shi cewa sauti ne na Allah ina fata an fince cikin sawa tsammani shi nan fi za'ami abin da yake sa tsammani yanzu magana ta dan bayyana gare ni wallahu ta'ala alam asani na biyu anna man za'idatun kenan waɗansu sun ka tafi a'a man domin sun rubuta min amma man ya kamata a ce tunda an buri ka man finnari an ka ce ba min finnari ba الثاني أن من زائدة إذا من زائدة معنى أن قارة لدون كرف معنى والتقدير abinda za a kaddara burika finnari an yi albarka ga wutar da kenan wa fi man haulaha da wanda yake kewaye da ita wa Musa alaihi salam shine annabi Musa wal mala'ikatu da mala'iku har da iyalansa ai ma suna tare da shi ba ƙara su ba as-salisu abu na uku anna ma'anahu ma'anarsa burika an yi albarka man burika man fi talaban nara an yi albarka ga wanda ya je neman wutat an gane ko kenan sai an ka shafe fi da tsalab man fi nari ai man fi tsalabin nari ga wanda ya shiga cikin neman wuta wa Musa alaihi salam shine annabi Musa to wannan shi dai ne abinda wato malam ya kawo to amma dai man fi nari din wasu na cewa mala'iku ne a cikin wutar ba a ganin su amma dai ba Allah subhanahu wataala ba akwai maganganu daban-daban mai so ya koma cikin addu'ul bayan في إيضاح القرآن بالقرآن الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين da sauran tafsirai zai ga ƙarin bayani a ƙarƙashin wannan mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 794 malin yace fa in qila idan an kace inna ma yuqalu a larabci ana cewa ne barakallahu ala kaza Allah ya albarka akan wani abu wala yuqalu ba ma ba a cewa barakallahu kaza Allah ya albarkaci kaza kenan shi baraka yana bukata ala ina fata an fahimce ni yace kulna zamu ce qala al-farra'u wani babban malamin lugar da ake kira al-farra ya ce al-arabu taqulu barakahu Allah Allah ya masa albarka kaga nan ba a kawo alaba kofi kuma tana cewa baraka fihi kinan barakallahu fihi ne an ka shafi Allah fa'ilin don ka gane Allah ya albarka a cikin sa wa baraka alaihi Allah ya masa albarka bi ma'anan wahid ma'anar shi daya ko ka ce barakahu Allah baraka fihi Allah baraka alaihi Allah duk dai wa minhu qawluhu ta'ala kuma daga cikin wannan akwai fadar Allah subhanahu wa ta'ala kinan bai ala wa barakna alaihi wa ala ishaq mun yi albarka gare shi shi annabi ibrahim da kuma ishaq suratu safat aya ta 113 kaga nan bai ce ba baraknahu wa ishaqa sai ce barakna alaihi wa ala ishaq wa lafdhu tahiyat lafazi na attahiyatu kinan attahiyatu na attahiyatu ba na nufin gaishe gaishe ba na attahiyatu ga da muka karantawa cikin sallah wa barika ala muhammadin wa ala ali muhammad in ana salati sai a ce wa barika ala muhammad Allah kai albarka ga annabi muhammad wa ala ali muhammad da iyalan annabi muhammad ko kuma ali muhammad magoya bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn an ce alayansa sai waɗanda suka yi imani da shi ba wai ana rufin dukkan ƴan uwansa ba dan su abu lahabin su ba bazan can a neman musu wato Allah shi musu rahama domin sun mutu kafirai kuma Allah ya ce ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم to wannan shine abin da dai malam ya kawo abin da zamu kara guda ne shine za ku iske larabawa yanzu da yake larabci ya gurɓace su kansu larabawan ba su iya larabcin da kyau ba kamar yadda turawan faransa suna yin faransanci na hanya wanda yake babu ka'ida ba grammar ba kamar yadda turawan English suke magana da yaren English wanda ake ce ma wato broken wanda suna yi ba tare da ka'ida ba ko kasashen da Ingila ta mulkin mallaka irin su Ghana da Najeriya suka ana broken to amma mai grammar su kansu Larabawa yanzu sun koyi larabci mai nahau turawan Faransa sun karanci mai grammar turawan Ingila sun karanci grammar to sai yanzu larabcin sai rikide shi sa Larabawa ma suka sun ce mabruk mabruk to mabruk kuskure na domin baraka mubarak ake kiran ismul maf'ul mubarak mubarak kuma an kai ra'un kasra shine ismul fa'il wanda yayi mubarak kuma an kai mata wato fata shine wanda yayi albarka din mubarak wanda yayi ta wannan abu na farko kenan kenan mabruk daga baruka ne shi ko baruka shine ya durƙusa to shi ko mabruk ba a samu shi a lugha sai an ƙara mishi wani abu tun da fi'ilin shi lazimi ne kamar jalasa ne sai dai a ce majlusun alaihi amma ba a ce majlusu a tsaya sai dai in kaddarawa za a yi kaga mabrukun alaihi ne kamata a ci to kuma mabruk shine abin da ya durƙusa ba a ce mabruk sai dai a ce mubarak sai dai in kana nufin shay'un mabruk abu ne wanda zai tabbata gare ka kuma kana masa fatan alkhairi amma in dai mubarak mai albarka ne to mubarak zaka cewa wasu sun kace mubarak daga baruka ne shine abin da ya tabbata wasu kuma sun kace kamar Sheikh Ibn Uthaymeen daga albirka ne shine alma ruwa wanda yake kamar na tafki domin shi na dauke da alkhairi wato mai yawa wannan shine ya kamata ɗaliban ilimi zaka ce wani ya ce mabruk mabruk ya kamata a ce mubarak kamar yadda in ka duba ma cikin littafin at-tadribatul lughawiyya na juz'i na biyu tunda akwai na ɗaya akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu na Sheikh Abdul Latif Shuwairif a cikin na biyu din ya kawo wannan mas'ala din sannan mubarak shine wanda yake mai albarka wanda shi albarka abu tafi yawansa sai ga wani yana da abu mai yawa amma bai da albarka wani kuma yana da dan kadan yana da albarka in ka diba cikin wato at-tafsirul mawdu'i na ustadh Dr. Professor Mustafa Muslim ya kawo wannan mas'ala kuma malamai sun buga misali tsakanin shanu da awakai da kuma karnuka da kuma wato musoshi kenan ko mu ce mage da kyanwa kaga zaka iske kyanwa tana haihuwar da fiye da daya haka karnuka suna haihuwar 'ya'ya masu yawa amma ba su da yawa a duniya su ko shanu suna haihuwa ɗaya da su da awakai sau ɗaya a shekara kuma wani galibi ba su haihuwa biyu sannan kuma ma su ake ci amma kuma ya aka yi yawan awakai da shanu ya fi na karnuka a duniya suka ce saboda albarkar da Allah sanya musu abu ne wanda baka ganin sa akwai da bincike mai yawa karkashin wannan mai so ya ƙara duba cikin littattafan malamai na in ba da dai misali ne to wannan shi ne abin da ya kamata mu gane sannan abin da za mu ƙare karkare da shi a ƙarshen wannan mas'ala in an ka ce barakahullahu kamar Allah ya masa albarka na an hankalta ma albarkar ta fito daga wajen Allah ne in an ka ce baraka fihi na an hankalta ma abin albarkar ta shige shi ne fihi ga ta nan baraka alaihi ana hankalta ma cewa ta zubo ne daga sama ta zo a kan shi shi dai ne bambancin ta wato ta fuskar ma'ana wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 795 malam yace fa in qila idan aka ce ma wajhu sihhat istithna menene ingancin fuska ingancin al-istithna togewa da aka yi fi qaulihi ta'ala inda anka ce Allah ya ce ko inda Allah ya ce innahu la yakha inni la yakhafu ladayya al-mursalun Allah ya ce manzanni ba sa tsoro a wajena lokacin da Annabi Musa jefa sandar shi ta rikida ya ji tsoro ya juya inda Allah ce wallahi mudbiran walam yu'aqqib sai Allah ce inni la yakhafu ladayya al-mursalun manzanni ba sa tsoro a wajena illa man zalama sai wanda ya zalunci al-aya to kaga sai wanda ya zalunci a cikin manzanni ba wanda ya zalunci kulna za mu ce fihi wujuhun akwai fuskoki daban-daban ahaduha waɗansu malamai sun ce annahu shi wannan la illa man zalama istithna'un munqati istithna'i ne wanda an yanke shi bi ma'ana lakin bi ma'ana lakin kenan ba su mursaluna ba su ake magana kansu ba illa man zalama sun mubaddala husnan ba'da su'in kenan nan ba ana magana ne kan annaba ba lakin man zalama lakin man zalama sun mubaddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim ku annabawa ku ne ake zancen kun yi zalunci tun da ya ce inni la yakhafu ladayyal mursalun kuma ce su annabawa to amma Allah sai Allah ce lakin kina illa man zalama sai dai shi wanda ya zalunci kina an shiga wata magana ne mun kata ne ba cikin jinsin annabawa ba illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in ya canza mummuna da mai kyau fa inni ghafurur rahim Allah ni Allah zan gafarta mishi to shine waɗansu ka ce lakin istisna ne mun kata shi ko an ce istisna ne mun kata sai ka kaddara lakin haka malamai suka ce to kuma in kana son ka bambanta tsakanin istithna'i muttasil da munqati abu biyu ne shi muttasil jinsi ɗaya ne ja alqaumu illa misali zaidan duk mutane sun zo banda zaid kaga zaid cikin mutane yake amma in ka ce ja alqaumu illa himaran mutane sun zo banda jaki to ai shi jaki bai daga cikin mutane sai ka kaddara lakin himaran lam yati asani amsa ta biyu wasu malamai sun ce annahu istithna'u muttasil kai muttasili ne ba ma munqati'ina ba an gane ko kaza qala al-hasan kama haka ne hasan yace kinan nan hasan al-basri dai galibi ya faɗi cikin littafin tafsiri shi ake nufi wa qatada da qatada an gane ko akwai al-qatad ita ce wato wata kaya to shi wanga qatada ne a sunan shi ba al-qatadu ba shi yasa abin da yake da wahala laraba sai ce wa dunahu khartul qatadi wannan al'amarin kahin a cin mishi kinan bayan shi kafin aka gare shi akwai hartul qatadi hartu da kha'un da ra'un da ta'un shine jijjiga ko kakkabat alqata da kaya icce mai kaya wani icce ne wanda ko ka bubbuga shi ba abin da yake faduwa to amma ana kinan ko ka ce ka samu wannan al'amari ba zai yiwa ba kamar ka jijjiga icce ne mai kaya wanda baya da yaya yace to wa muqatil da wani malami da ake kira muqatil kenan shi ma haka yace nan muqatil wani malami ne ba muqatil na ana nufin ismul fa'il na mai yaki ba rahimahumullah Allah shi musu rahama wa ma'anahu abinda ake nufi illa man zalama minhum sai wanda yayi zalunci daga cikin manzanni birtika bi saghirati ya aikata karamin zunubi ka adam kamar annabi adam tunda ya ce itanya kenan wa yunus da yunus wanda ya fita kafin Allah ya musu uzini Allah ce wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin na annun ba ana nufin ma'abucin harafin nunun ba na annun ana nufin kifi shi yasa Allah ce fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil huti sahibul hut shine sahibun nun to annabi nusu dai ya fita kafin a yi masa izini shi ko annabi bai fita sai a yi masa izini shi yasa da ya fita ya hushi sai Allah ya dawo da shi kifi ya haɗe shi daga baya ya roƙi Allah Allah karɓa mishi ya dawo kuma ya wa'azi kuma mutane suka musulunta ashe yayi gaugawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba bai bar Makka ba sai da Allah ya masa izini ya ce hijira wa Dawud da Annabi Dawud kenan shi ma Annabi Dawud irin kuskuren da yayi inda Allah subhanahu wataala ya ce yayi hukunci da gaugawa duk da ke sun ce ya so wata mata ne kaza kaza wanda Yahuda suke faɗa kadiba cikin al-Isra'iliyat na Muhammad Hussein al-Zahabi kadiba kuma cikin wato al-Isra'iliyat na Abu Shuhba kaga yadda kuma malamai sun kai wato raddi akan irin waɗannan abubuwa da ake danganta zuwa ga annabawa almuhimmin hukunci ne da gaugawa kuma Allah subhanahu wataala ya nuna mishi yayi gaugawa a cikin suratu wato Sad kenan inda Allah yake cewa wato وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا, إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وعناب كنا يا جوجا حكم شيني to wa Sulaiman da Annabi Sulaiman shi ma Annabi Sulaiman inda Allah ce wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma ana sannan ya dawo wa ikhwatu Yusuf da ƴan uwa Annabi Yusuf su ma sun aikata wato saghira ba a cewa nan saghira ce sun ka aikata kuma su ƴan uwa Annabi Yusuf ba a dama da cewa annabawa bane don wasu suna ɗaukar inda an ka ce al-asbat ana nufin dukkan jikokin annabi Ibrahim tunda su ne jikoki kenan a'a ba ana nufin dukkan ƴaƴan annabi Yakubu annabawa ne ba haka ake nufi ba annabi Yusuf shi ya tabbata amma su babu nassi da tabbatar da su amma nan malam ya dauki wannan ra'ayi ne shi yasa ya kawo su wa Musa da annabi Musa ya kashe mutum akan kuskure fa wa kazahu Musa fa qada alaihi kadiba cikin ash-shafa na qadi ya ya tattauna akan wannan mas'ala wa ghairuhum da wanin su salawatullahi wa salamuhu alaihim tsira da amincin Allah su tabbata a gare su kinan sun aikata wani laifi wanda kuma lokacin da Allah ya yi musu magana kan wannan abu sun ji tsoro tunda sun san kamun Allah ba karamin kamu bane kamar soja ne wanda ya san bindiga ya fi kowa sanin halin bindiga haka malami wato annabi da kuma malami suka fi kowa sanin Allah shi yasa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kuma shi yasa azzalumi ya fi kowa tsoron azalumci shi azalumci nashi saboda shi azzalumi ne malam yace to fa innahu ya khafu to kenan shi daga cikin wannan manzanni wanda ya irin wannan ya khafu zai ji tsoro mimma fa'ala na daga abin da ya aikata ma'a ilmihi tare da cewa ya san ni annini ghafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne fayakunu mari yace to akan wannan fassara sai ya kasance taqdirul kalam yadda za a kaddara magana illa man zalama minhum sai wanda ya zalunci daga cikin su ba irin wancan zalunci babba ba yayi kuskure daga cikin su fa innahu yakhafu to shi zai ji tsoro fa man zalama amma wanda ya zalumcin an gane ko daga cikin su ya aikata karamin zunubi su annabawa kenan thumma baddala husnan ba'da su'in sannan ya musanya a madadin mummuna mai kyau ya kawo madadinsa mai kyau fa inni ghafurur rahim to ni zan ni Allah ghafurun mai yawan gafara ni rahimun mai jinkai ne wali hadha qala ba'dhum shi yasa waɗansu malamai suka ce inna huna waqfan ala qawlihi wato inna huna waqfan ala qawlihi akwai waqafi anan wajen fatar Allah illa man zalama an gane ko sai ka tsaya illa man zalama wabtida al kalam athani mahdhufun kama qaddarna kenan inda za a fara magana illa man zalama zaka tsayawa kenan inda za a fara magana ثم بدل حسنا بعد سوء كنا akwai waqafi zaka tsaya inni la yakhafu ladayya al-mursalun illa man zalama wanda kuma illa man zalama ba karshen aya bane la yakhafu ladayya al-mursalun shine karshen aya to akwai magana wajen waqfu ana tsayawa karshen aya ne kowane lokaci ko ko a'a idan riwaya ta Qur'ani ta zo ana wucewa ana tsayawa sai ka zo kamar cikin suratu Ibrahim wajen Allahu alladhi ko Allahu alladhi nan wajen hadawa akwai riwaya ta Ruwais ko kuma a'a inda ma'ana take tana hadawa sai ka hada kamar wajen kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah ko ko a'a ka tsaya karshen aya ko da ma'anar bata cika ba daga baya ka karasa ma'ana din akwai maganganu na malamai ka diba cikin الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى انا استاذ الدكتور ابراهيم عوض ان قسم مصر كما كديبه كان الوقف والابتداء واثره في تقرير مسائل العقيده نا ابصار الاسلام بالوق... بن وقار الاسلام ما استصدى اكي جامع المدينه المنوره حفظها الله وشرفها الله to wannan shi ne abinda wato malin ya kawo game da wannan kinan sai zamanto wasu ce nan sai a tsaya illa man zulma sannan a wuce akwai magana mai yawa a karkashin wannan ko kuma ka tsaya karshen aya inni la yakhafu al-dayyil mursalun sannan ka ci gaba illa man zulama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim wanda shine malamai da dama sun kafi irin jayisuwa wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta wato amsa ta uku shi wannan istithna'in wasu sun kace anna illa ita kalima ta illa bi ma'ana wala wasu sun tafi cewa abin da ake nufi da ita wala kenan kamar wato illa bi ma'ana wala gaba ɗaya zaka hada su sai kai atufi kenan kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda zo a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala li alla yakuna lin-nasi alai li alla yakuna lin-nasi alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce kazalika ja'alnakum wato abin nan ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه انا zan ci alƙibla ne kenan da Allah ya ce kada mutane su samu hujja akan ku tunda Allah ne umurce ku wasu sun kace mutane na ana nufin Yahudawa wasu sun kace mutane ana nufin mushrikan Laraba wasu sun kace mutane ana nufin Kiristoci amma duk dai ko suka ce munafikai duk dai idan kai aikin Allah sai an soke ka munafikai su suka Yahuda su suka Kiristoci su suka sannan kuma masu rauni daga cikin musulmi su ma su yi suka to illal ladina zalamu minhum sai sun kace ai walallazina walallazina zalamu minhum kinan babu hujja akan mutane akan ku waɗanda su ba ma addini suke yi ba ba su tare da ku ba su tare da kafirai walallazina zalamu minhum da kuma waɗanda sun kai zalunci su ma ba su da hujja akan ku kinan ba wanda yake da hujja akan ku ina fata an fahimce ni to malamai da sun yi magana illal ladina zalamu minhum sai waɗanda suke da suka yi zalunci yahudawa sun kace yahudawa saboda in an dubi gabas su ce to kenan addinin kabilanci na da ya zo Madina ya fara dibin yana dibin yamma daga baya sai kuma yana dibin garin su kenan ashe dama dubara ce ya zo ya dan fara dibin wajen mu sai an sa ja hankalin mutane sai a koma sai a dibi can ashe laraba ne yake yi ma aiki kaga ashe ba yau aka fara irin wannan ba to homin mutum da yana magarin su aiki ko kabilarsa ko wani abu a'a kai kai tsakaninka da Allah amma kai kadan ka tsere mazargin mutane wasu ka ce illal ladina zalamu minhum sai su qurayshawa sai su ce a to shikenan kaga lokacin da ya baro makka yana dibin makka yanzu ya dawo madina ya kuma yana dibin alƙiblar ta baitul maqdis kenan yana ma yahuda aiki to kenan kaga yanzu kuma daga baya ce ya dawo ya dibi gabas kenan ma tana yiwa addinin nashi babu tabbaci kenan an ana dibin gabas gobe a zo a ce a dibi yamma jibi a zo a ce a dibi kudu gata a zo a ce a dibi arewa gobe a zo a ce a dibi sama je wata rana a zo a ce a dibi ƙasa kenan abin ya zan shirmi ko kuma su ce a'a su mushrikan laraba da an ce illal ladina zalamu minhum su ce a'a to ka gani shina can yana dibin ka'aba ya guje mu yanzu ya zo yahudawa sun ki karba tai to kuma shina son mu dan yarda da shi laraba su yarda shi sai dawo shina dibin alƙiblan mu almuhimmu dai ba yadda za kai ka tsere mazargi a duniya ya kamata mutane su yi hattara da wannan aikin addini in za kai kai don Allah ka bar mai suka ya suka shi shi yasa Allah ya faɗa waɗanda za su yi masa aiki ba sa tsoron zargin mai zargi wala ya khafuna lawmata la'im الرابع amsa ta hudu waɗansu malamai suka ce a'a anna taqdirahu abinda za a kaddara la yakhafu ladayya al-mursalun manzanni ba sa tsoro a guna ko a wurina wala ghayra al-mursalina ko da ma ba wajen waɗansu manzanni ba domin wanda ya zo cikin hurumin Allah aina wato babu tsoro akan shi illa man zalama an gane ko sai wanda ya zalunci kenan da manzanni da waɗanda ba manzanni ba ba za su yi tsoro ba amma illa man zalama sai wanda ya zalunci to wanda ya zalunci ko ya san bai aikata alkhairi ba shi yasa da kaga mutum na tsoron an ka ce malam Bahaushe ce bari jin tsoron kira i tsoron lahi in ka san ba aikata komai ba mi zaka jin tsoro shi yasa da an ga zuciyar mutum na bugawa galibi ba kowane lokaci ba dan wani shi tsoron da yake kama shi bai yi laifin komai ba amma galibin kaga mutum hankalin shi na tashi to ya aikata wani abu duk da yake wanda suka saba aikata wannan lokacin ba a zahin gano su dan sun saba aikata hankalin su baya tashi to almuhimmu dai haka ne wadansu malamai suka ce kenan dai amsa hudu aka bayar karkashin wannan wasu suka ce inni la yakhafu ladayya al-mursalun illa man zalama sun ce istithna'i ne munqati lakin man zalama wasu sun ce muttasil ne amma man zalama min al-mursalin su kadai ne kuma wanda ya aikata wani laifi daga cikin su ka Adam wa Yunus wa Dawud wa Sulaiman wa ikhwatu Yusuf wa Musa wa ghairihim wasu sun ce a'a wato illa man zalama wala man zalama kenan illa bi ma'ana wala wala man zalama ina fata an fahimce ni wala man zalama har wanda ya zalunci ko ya aikata laifi wajen Allah in dai manzo ne ba zai ji tsoro ba wasu suka ce a'a abinda ake nufi inni la yakhafu ladayya al-mursalun wala ghayra al-mursalin babu wanda jike jin tsoro a wajen Allah illa man zalama sai mai laifi kenan ko da ba manzanni bane wannan shine abinda malamai suka kawo a karkashin wannan aya game da wannan istithna'i dan saboda ɗalibin ilimi ya fahimci wato inda aka dosa to ƴan uwa musulmi ga dukkan alamu lokaci yayi mun halinsa insha Allah ta'ala nan zamu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kuma ya bamu iko da dama abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh